لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القراض في العروب babin da ya zo in za a yi kiradi ko mudaraba a cikin haja kayan sayarwa abinda imam malik ya ce mudaraba ana yi ne da kudi to shi ne sai ya kawo wannan babi babul kiradi fil arud arudu tijara ya ne قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين بايا حلتا أي مقارضة ومضاربة سيدة كتي صابر كتي لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض كما يا ميمي تاكين haka magana imam malik yake magana ɗai zai maimaita su dai ko su biyu da kuma kowanne yana da manufarsa a ciki in ba ka da lokaci eh to shi ke haka kawai mene farko ce layan baƙi li'ahadin ko da ya je ƙarshe sai ce li'annahu latan baƙil muƙarada tufil urudi sannan sai ce li'annal muƙarada tufil urudi inna ma ta kuna al'ahadi wajhaini abinda ya sa baya halatta to shi ne zai nuna maka ai in za a yi muƙarada da haja kayi arudu tijara ya ce ɗayan fuskoki guda biyu ne fusake guda biyu ne ɗayan hanyoyi guda biyu ne in ma an ya kula lahu sahibul ardi khudh hadha al ard fabi'hu fama kharaja min thamanihi fashtari bihi wa bi ala wajhi al qirad yace ta farko ko yace wannan dukiyar ko mota ko gona ko mai kaya ko tirelar je ka sayar in ka sayar kuɗin da ka samu to da kudin za a yi kiradu to wani laifi ke cikin wannan akwai aibi cikin wannan akwai akwai aibi ko wani aibi wani aibi ke ciki ma'ana ka ba shi aiki da ba shi cikin mudaraba ka kara mishi aiki shi kuma imamu malik tun da ya fara yana cewa ne ko kai da ka ba da kudin ko kai da za ka yi aikin kada ka kebanta da wata maslaha da take kake banta da ita a cikin wannan yarjejeniya akan haka hujjar Imam Malik na nan tabbas daren da kan kenan ko to saboda musuwa ne to ai shikenan mana abubuwan da abin da duk abin da mutum yake so shi take shari'ar shi abin da ran shi ke so tun da ran shi na so ya a'a duk abubuwan da ake ba abin da ake so ba ne ba muna so ne muna bukata ina sauri ne shari'a ta aje ka'idoji kuma ta zo ta kawo lokacin larura ta ga abubuwan da larura kenan mutum ba shi da hali shi so ma yake yi a bashi to don yana so sai a keta shari'a to ina ma amfanin duk abin da imamu malik yake faɗa kenan sai a daina abinda kake so shi ne shari'arka ba haka bane ba? amma wa kan fassala lakum ma harrama illa ma turintum ilayhi inda ad-darurat tubihu ba'd al-mahzurat alaysa kadhalik ad-darurat tubihu al-mahzurat aw ba'd al-mahzurat ba'd al-mahzurat imma ya kula lahu sahibul ard khudh hadha al arda fabi'hu ka dauki wannan dukiyar ka sayar fama kharaja min thamanihi fashtari bihi abinda aka samu ciki na tsaba kudin to ka je ka saya ka sayar kai mudaraba kenan wa bi ala wajhi al qirad an fahimta faqad ishtarata sahibul mali fadlan li nafsihi imam malik yace tabbas kaga yace faqad tabbas mai kudin ya yi sharaɗi da shi zai fa'idantu ban da wanda aka ɗauke shi mudaraba ɗin wannan kuma ya soke ka'idan mudaraba min bai isilatihi da aka je aka yi mai ciniki aka sayar mishi kayansa wa ma ya fihi min ma'unatiha da wahalar da zai je yayi ya sayar din duk an dauke mishi saboda wannan ya bashi da kudi yana bukatan kudin muzaraba sai ka dauki wannan daman ka nuna masa isa wannan bashi da hali yana bukata saboda sai ka dauki daman bukatan shi sai ka yi riba sai ta halatta eh eh aw yaqul ishtari bi hadhihi sil'a wa bi' ka ɗauki wannan ka je ka sayar ka saya fa'iza faragta fabta'li misla ardi allazi da fatu ilaika ga mota ta na baka je ka sayar miliyan biyu ka ɗauki kuɗin ka je ka yi muzaraba in ka gama cirikinka ka je ka sayo min irin mota ta ka kawo min irin abin da ba ruwan su sabo ko tsoho motan miliyan biyu motan miliyan biyu abin da ake so ke an fahimta na farko gashi je ka sayar kudin ka doka ga an dora mishi ko ko a a wannan gashi na baka gashi na baka mota ta ko gona ta ko tirela ɗaya je ka sayar shinkafa in ka sayar ka je ka so min tirela ɗaya irin wannan duk abin da aka baka ka sayar ka ɗauki kudin kai kasuwanci bayan an gama za a zo a raba riban sai ka ɗauki ka sawo min irin abin da na baka ka sayar kai jari da shi din shi za ka sawo min wani aibi ke cikin wannan babu aibi akwai aibi ko babu aibi ina aibi yake a a a a a a a a a to abinda imamu malik yake faɗa kenan eh sai a shaurare shi ko fa in fadana shay'un min fa huwa bayni wa bainak ka ɗauki kuɗi ka je ka somi mota ta irin ta miliyan biyu ka kawo to abin da ya ragu ribar to shine za mu raba tsakani da kai wala alla sahib al-ardi an yarfa'ahu ila amil fi zamanin huwa fihi nafiqun yace me yuwa wanda ya bada kuɗin lokacin da ya bada kuɗin abin yana da tsada an gane ko yana da tsada kasiru thaman ثم يرده العامل حين يرده وقد رخصه to lokacin da kaje ka gama cinikin ka na mudaraba za ka sayo motar miliyan biyu ka kawo min motar ta zama motar dubu ɗari biyar kasuwa ta faɗi an fahimta an samu adalci a nan an samu ladarar wa ladarar a nan fayashtarihi bi sulusi zamanihi sai je sa da ɗaya bisa uku na dukiyar kaga shi wanda au akalla min zalika to shi wanda aka dauka ya mudaraban shi zai ci riba gidan mai kudin yayi hasara au akalla min zalika fa yakunu al-amilu qadra biha nisfa ma naqasa min thaman al-ard sai wanda ke aikin shi ya ci riba kenan ko fi hissatihi min ar-ribh a cikin rabonsa na ribar da za au na biyu yace au للشك كل إخبار أو يأخذ العرض في زمن ثمنه فيه قليل كولو كتشين دا يكر بي موتا مليون بيو مليون تايدين كو بيو دين لو كتشين مليون بيو دين كتن ني لو كتشين دي غما زي سو موتا يا كوما نوا مليون هدو كو uku to kaga shi shi zai dauki dukiyarsa duk ya sai motar ya kai kenan to sa'an nan wanda ya bada motar miliyan biyu aka ga mishi motar miliyan uku ya ci riban da ba abin da ya yi kenan wanda ya wahala shi ma ya yi hasara kenan fa ya malu fiye hatta ya kuna malu fi yadaihi thumma yaghlu zalika al-ardu wa yartafi thamanuhu hina yarudduhu fa yashtarihi bi kulli ma fi yadaihi fa yadhhabu amaluhu wa ilajuhu batilan shi zamana aikin da yayi da wahalan da yayi duk ya je a banza a wafi ba shi da komai ma shi hasara fa hadha ghararun yace wannan akwai garari a ciki la yasluhu baya halatta fa in juhila zalika hatta yudhira to shi yace fa in juhila zalika in mutun ya jahilci hukuncin wannan abin ai adamul jawaz in mutum bai san cewa wannan bai halatta haramun bane wa shara'a fil aqdi wastamarra alaihi hatta yamdi wa yanqadi al amal to bai sani ba ya shiga har aka je aka ciki ana cikin aka aka shiga ciki aka je aka yi mai aikin ga hasaran da ya faru a gare shi to sai ya ce me hatta yamdi nuzira ila qadri ajrin lazi dafa ilaihi al-ira to shi a duba gwargwadon kudin da aka bashi da wahalan da yayi za a yi lissafi a cire mishi haƙƙinsa a bashi fi bai'ihi iyahu wa ila jifai utahu thumma yakunu al-malu qiradan sai a yi lissafi wannan ya sha wahala yayi kaza yayi kaza yayi kaza to sai a dauki a bashi abinda ya saura to shine za a yi lissafi min yawmi naddal malu daga ranar da dukiyar ta zamo kuɗi daga ranar da dukiyar ta zamo kuɗi wacce ma a ainan ya zama kuɗi wa yuraddu ila qiradin mithlihi she a koma irin qiradin mudaraban da aka yi na farko din haka za a yi za a kulla abinda aka kulla din bayan an yi lissafi an cire mishi biyastawa za a yi don matsala ta rikice yanzu to wannan yayi wahala yayi aiki kaza dama bai san hukunci bane in ya san hukunci ai ba zai yi ba in an sani sai a warware ciniki in kuma abin nan sai a warware ciniki amma bai sani ba kuma ya je ya wahala gashi hasaran da ya samu kaga ce hasaran shi ba zai je hasaran sa ba za ta je banza ba wahalar sa ba za ta je banza ba sai ayi lissafi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya kamata ya samu kaza ya kamata ya samu kaza ya kamata ya samu kaza sai a samu masa abin da ya saura sai ya zama shine za a raba riba an fahimci wannan matsalar ta fito fili babul kira'i fil qirad imam malik ke babin da ya zo haya a cikin mudaraba ko qirad yaya zai yi haka qala ya haya qala malikun fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qirad mutum ne ba mutum kudi aje ai mudaraba ko qirad fashtara bihi mata'an wanda aka baiwa kudin sai je sai kaya ya dauke je sai kaya fahamalahu ila baladit tijara fabara alai ga miliyan 1 je ka sai ai mudaraba da yaje sai sai kayan kayan ya kai inda za a sayar sai tar da kaza farashi ya fadi a wajen zai sayar za ya muguwar hasara ya zai yi wa khafa nuqsan in ba'ahu in ya sayar in ya sayar a wajen za ya hasara da kyar jarin ma zai zai tsira fatakara alaihi ila baladin akhar shi ya sake daukan kayan yayi caji ya haya jirgin sama ko jirgin ruwa ko mota ko menene ya kai wani wuri ko bar in je wani wuri in gani ko za a samu kasuwa fa ba'a bi nuqsani da ya je wajen ma ba kasuwa shi dole sai ya sayar da kayan akan faduwa to ya za a yi fa taraka al-kira aslan mal kullihi hayar da ya yi nan da can da can sai kudin hayan ya fi jarin ma kala maliku to ya za a yi imamu malik ya ce in ka na fi ma ba a wafa'un lilkira'i fasabiluhu zalika in abin da ya sayar akwai kudin da za a ɗauka a biya kudin hayar to sai a yi za a yi abin da ya faru kenan wa in baqiya min alkira'i shay'un to in aka ɗauki kuɗin duka aka biya haya sa'an nan kuma ga shauran ragowar kuɗin haya ba a biya ba ba da asirin mali ka na alal amili to sai a ce kai mai aikin kai za ka biya wannan walam ya kun ala rabbil mali min hushe'un yuttaba bihi mai kuɗin ba za a ce biya wani abu ba don daga gidansa ne ya ɗauko miliyan ɗaya ya ce gashi mu je mu yi mudaraba duk abin da zai faru ba zai shige wannan miliyan ɗaya ba za a ce ya koma sake koma gida ya ɗiba wani kuɗin ba kuma duk abin ɗaya duk abin da zai faru ba zai shige wannan kuɗin ba a sai a ce shi kenan hasara ta zo miliyan ɗaya da rabi ya koma ka miliyan dubu ɗari biyar aka ce ba zai yi wannan ba wa zalika anna rabbal mali inna ma amarahu bit tijarati fi malihi falaisa lil muqarid an yattabahu bima siwa zalika min al mali yace ai na ce mu yi mudaraba ne cikin miliyan daya baka da ikon don kudin ya jin ka wani 500 kuma a cika a biya bashi to kai me amfanin ka kenan duk sa da zaka ci riba za an hasara ta zo zaka yi walau kana zalika yutba'u bihi rabbul mali lakana zalika daynan alai da a ce za a bi mai kudin a ce sai ya biya to ya zama bashi kuma kenan akan shi kenan ko min ghairil mali allazi qaradahu fihi ba ya zama wani bashi daban akan shi ba da kudin da ya bayar ce aje mai muqaraza ba abin da Imam Malik yake nufi shine kana da kudin ka ko biliyan nawa ne ka dauko miliyan 1 mu je mu yi muqaraza to duk abin da zai faru cikin miliyan 1 din ne an ci riba an yi hasara an yi menene da menene da menene ba za a ce miliyan 1 din ya narke har an samu kuma hasarar miliyan 200 ko 300 in je gida kuma in dauko kudin biya bashi yace a ba za a yi ba an fahimta falaysa lil muqarid an yahmila zalika ala rabbil mali yace wanda aka ba yayi kiradi din ba zai tsora wannan nauyi kuma akan wanda ya bada kudin ba iyakacin abin da za a yi kudin da aka fito da shi za a yi muzaraba mukarada shi ne zai yi amma kuma jin dauko wani kudi kuma biya bashi bashi kudin bashi da alaka da ga kudin da ake ake ake ciniki da shi ai komai ya kare a kan shi ba sai na je na dauko wani sabon kudi kuma na biya ba an fahimta ai mun karanta wannan ya wuce ko baya nan ku a yana nan in kun lura kwancen sati ya ce zai bada shawara na ce a ba wannan ba shi rannan ba shi cikin natsuwa shi yasa ba a karbi shawararsa ba to wannan rashin natsuwa shi yasa ya manta da wannan abin da yake babu at-ta'addi fil qirat التعدي في القرار تعدنشي a cikin mudaraba ko kace sakaci ko ganganci menene eh wuce gona da iri ganganci sakaci barna eh rashin kulawa me sakaci kulawa shine sakaci an bashi kudi ya je mudaraba sai ya je abinda aka samu hasara a ciki da sakaci ko ganganci ko ta'addanci ko keta haddi ko keta iyaka imana akwai son akwai kanshi na son zuciya a ciki to za a kama shi da wannan قال حدثنا يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضا mutum ne ya bada kudi yace gashi aje ayi qiradi ko mudaraba fa amila fihi farabiha sai je sana'a yi kasuwanci sai samu riba sun mashtara min rufin mal aw min jumlatihi jariya da ya je ciniki aka samu riba ga miliyan ɗaya je ciniki zan miliyan ɗaya da rabi sai je samu baiwa ana sayarwa shi ya sayi ta rabi ɗin nan ko ko miliyan ɗaya da rabin ko ko dubu ɗari bakwai ya dai sayi ta ne har an shiga cikin kuɗin ai ta ma haja ce ba za a sayar a ci riba ba to da ya je fawata aha da ya je shi ya sadu da ita eh fawati'aha na da hukunci daga wannan saduwan kuma sai ta dauki ciki farashin ya yame farashin ya karye to ya za a yi da shi fa hamalat minhu sai ta dauki ciki thumma naqasa al-mal dukiya ta yi mai kenan ta yi kasa to anan wasu malamai suka ce za a yi mishi haddi wai suka ce ta'aziri za a yi mishi me kawo haka aka ce ai ba ka da iko ka sadu da baiwa sai in kana da mallakanta a wannan sai a kalli cewa cinikin da yake yi din nan bai wanda aka saya din akwai ƙanshin cewa in an sayar da ita za a ci riba to yana da rabu kaso a ciki kenan ba za a ci riba ba ba shi da kaso a ciki kenan to waye ya karya riban ma shi kansa ya karya riban shi ya sadu da ita kuma shi ta ɗauki ciki shi farashin ya karye hala maliku imam malik yace in kana lahu malun ukhidat qimatu jariyati min maliki in yana da wata dukiya shi a ɗauki kuɗin sa a cika jarin bai wanda ya saya din farashin ta da ya kare shi a cika fayujbaru bihi malu sai a cika uwar kuɗin fa in kana lahu fadlu bada wafa'il mal bayan an cika kudin yana da kudi aka zo aka saya aka gyara mana jarin ya miki ya tsaya to in yana da sauran ragowar kudi fa huwa bainahuma ala alqiradi alawwal in yana da wani kudi to wannan kudin nasa shi ya zamo tsakanin su akan kiradin da aka kulla ta farko ya je karya jarin wa in lam yakul lahu wafa'un bi'atil jariyatu hatta yujwara almalu min thamaniha in ba shi da kudi da za a gyara abin da ya bata din to sai a ɗauki baiwan a sayar kuɗinta sai a ɗauka a cika uwar kuɗin to al'amari ya miki ke ƙala malikun eh? ba so ya ce ai ka karanta shari za ga abubuwan da wani suka ce a tsarin shi haddi ina mana tsira mishi haddi imam ahmad ya ce a taziri za a yi mishi ina mana tazira a ladabtar da shi Ba ya sadu da ita akan bai halatta ya sadu da ita sai a ce akan bai halatta ba ko ko akan shubha shubhar me yana da rabo aha ba shi da rabo a cikin kudi sai riba yana da rabo a cikin kudin a cikin riba kudin ai an ba shi ne ba shi ne mai kudin ba ma'aikaci ne rushe to da ya sayi baiwan kudin ya akwai kudin sauran kudin? to duk ya zama ita ce kudin kenan kuma to kuma shi ya sadu da ita shi farashin ya kare ta ɗauki ciki ba haka ba ne ba? yi ta yi je ya sai mota ya je karo da mota wannan matsala ce daban matsala daban wannan kuma matsala ce daban wannan saduwa da ita yi karo zuwa yake yi ai ko da gangan mutum zai karo eh saduwa kwafa yana sane da zabin tunani akwai mai shubaha a'a duk wannan matsalolin shaidu suka tattauna in ba shi da kuɗi in ba shi da riban da zai ba ta zama umul walad ba ɗanta bawa ne ba abinda wasu tattauna ba a ciki imam malik ya ce kaza imam shafi hana kowa ya faɗa hannun shi sa muka ce muka fahimci ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa ma ɗari na imam malik an zama zama alaman fikihu إيه؟ قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قرادا فتعدى فشرى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده aka ba shi kudi je kai kiradi sai je sai ganganci sai sai wani abu sai ƙara kudin abin yayi keri kenan yace haka ne na saya qala malikun imamu malik yace akan haka ga miliyan ɗaya je kai ciniki sai je sau kayan miliyan ɗaya sai ce a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu saya ko ɗari biyar ba haka bane ba to sai imam malik yace sahibul mali bil khiyar wanda ya bada asalin kudin yana da zabi in bi'atu sil'atu bi ribhin aw wadi'ati in an sayar da dukiyar aka ci riba ko aka yi hasara wa in aba aw lam tuba ko ko abin hajar bata sayu ba إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها إن ينافس سيكر بحاجة سيبي أشعب إنتي يا كارا كن يا سيا وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان إن يكيا to wanda suke cinikin mukarar wanda aka bai mukarar shi zama shariki kenan cikin hissarsa shi bi hisabi ma zada al-amil fiha min indihi akan hisabin wanda abinda mai aikin ya kara a ciki ya ce ya kara kudin shesa kala malikun fi rajulin akhadha min rajulin malan qiradan wanda ya karbi kudi zai qiradi thumma dafa'ahu ila rajulin akhar sai ce kai ma gashi je kai ma mu yi qiradi fa amila fi qiradan bighairi izni sahibihi na karbi kudi miliyan ɗaya za mu yi qiradi sai na ba kai ma ni da kai ni da kai qiradi ni kuma ni da wancan qiradi ya kuma ba da izinin ni na yi kulla da kai ba da izinin ubangidan ba innahu zaminun lil mali inna kasafa alaihi nuqsan yace zaka akwai akwai zaka biya dole in an samu tawaya wa in rabiha fali sahibil mali shartuhu min ar-ribh in an ci riba to wanda ya bada kudin yana kan sharadin su yanda aka yi sharadin malan sharadin shine ga kudi aje ayi muzaraba in an samu riba zamu raba daidai wa daida shi ne sharaɗin kenan ko za a raba gida uku ni na ɗauki gida ɗaya kai ka ɗauki biyu ko kai ka ɗauki gida ɗaya ni na ɗauki biyu ko a raba gida hudu sharaɗin da aka yi kafin a fara aikin akan haka za a raba sun ma ya kunu lillazi amila shartuhu bima baqiya min almali sa'annan wanda aka ɗauka aikin shi ma a mishi sharaɗin abin da aka ci za a bashi a cikin abin da ya ragu cikin dukiya matsalar ta fito maliku shi rajulin ta'adda mutum ne ya yi ganganci fata sallafa min ma biya daihi min alƙiradi malan sai kudin da yake ce ba da bashi fabda'a bihi sil'atan li nafsihi sai karbi bashi sai sai wanda abu da kanshi makansa qala malikun in rabiha farribuhu ala shartihi ma fil qiradi in ya ci riba to sai a race su raba riban da shi da wanda ya bada kudin a yadda aka yi sharadin wa in naqasa fa huwa dhaminun lin nuqsani in ai khasara to shi zai biya mai kudin shi ba shi da khasara ke qala malikun fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiradan فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا ga miliyan ɗaya aje a yi kirazu sai da na baka shi kace karanta min kuma dubu ɗari biyu ko kai da za a kiran bayan na baka ya ce kai kana da wani kudi ranta min naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu washtara bihi sul'atan li nafsihi sai karbi ranci ya sai haja ma kansa inna sahibal mali bil khiyar wanda ya ba da dukiyar yana da zabi in sha a sharikahu fi sil'atin ala fiqradiha in ya ga dama zai yi musharaka da shi akan abin da ya sayi din akan muqarada wa in sha'a khalla bainahu wa bainaha wa akhadha minhu ra's al-mali kullihi in ya ga dama ya bar mishi harjinsa ya karbi dukiyarsa uwar kudin da ya bayar sai ya karba wa kadhalika yuf'alu bi kulli man ta'adda ma ina ma na wannan magana وكذلك يفعل بكل من تعدى wai duk wanda ya yi ganganci haka ake mishi sai ai mishi sakayya ko eh ya ce mi babu ta'addi fil qirad ko muka ce mi ai kalmar ita ta sake dawowa وكذلك يفعل بكل من تعدى هنا مسألة تفتو ai duk kalmomin da aka fada ganganci ne ganganci sakaci son zuciya keta haddi keta iyaka duk menene duk daidai ne duk daidai ne hausa tana da faɗi tana da faɗi eh hausa tana da faɗi sai dai ba ta samu wanda za su tallata ta bane a duniya a wannan in aka karbi haƙƙi to shi ke nan matsala ta gama kenan to shi saura limamin musulmai ko sarkin kasuwa ko wanda yake kula gudun wannan matsalar kyale shi za a yi bayan an warware ko ko ya kamata a ja kunninsa to wannan kuma raji'un ilal ijtihad babu ma yajuzu minan nafaqati fil qiraz babin da yazo na abinda ya halatta na ciyarwa a cikin qirazi ma'ana an baka qirazi ga miliyan ɗaya zai kai ciniki ko menene da menene to zaka ciyar zaka ci ka sha ka satufa ka hayi mota ko ka hayi hotel قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا متن نيبا متن كدي أي قراضي مضاربة إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال دا مليار دا أجا أي تنك in kana zaune cikin garinku ne ba ka da iko ka taba komai a ciki amma ya ce iza shahasa fihi al'amidu ai kharaja musafiran shahasa ai kharaja musafiran ya wuce su dusu uku mun karanta fa inna lahu an yakula minhu to sai ya duba karfin dukiyar kudin miliyan ɗaya ne miliyan biyu ne miliyan uku ne miliyan goma ne naira dubu ɗari biyar ne sai ya duba karfin kudin to in zai ciyar da kanshi me ya kamata ya yi kada ya ci da kanshi abin da ya fi karfin jarin kada ya je ya haya hotel abin da ya fi karfin jarin kada ya sa tufar da ta fi karfin jarin komai zai ya yi bil ma'arufi to yaktasi bil ma'arufi ko min qadril mali gwargwadon kudin in miliyan ɗaya aka bashi ya san abin da zai taba kudin ba zai girgiza ba in miliyan biyu ne ya san abin da zai taba kudin ba zai girgiza ba kudin da za a taba miliyan uku bai girgiza ba in aka taba cikin miliyan daya za a yi dukiyar za ta ba za a ji dadinta ba ko wa yasta'jir min al-mali idza kana kaseeran la yaqwa alayhi ba'du man yakfihi ba'du mu'unatihi zai kuma nemi ya dauki ko dago wanda za su taya mishi aikin dukiyar in ba zai iya ba ko ya fi karfin ya je ya wannan aikin shi sai ya dauki wanda zai iya biya shi a cikin dukiyar wa min al-a'mali a'malun la ya'maluha allazi ya'khudhu al-mal wa laysa mithluhu ya'maluha min zalika yace akwai ayyukan da ba ya fi karfin yayi ko abin ya fi karfin shi ko ya fi karfin yayi sai a nemi wanda zai yi a biya shi cikin kuɗin ma taqada dayn min zalika taqadi ad-dayna wa naqlu al-mata ma'ana yana cikin wannan cikin abubuwan za a dauki wannan kaya a kai nan ko ko za a je a karbo bashi ko za a yi kaza kaza kaza wa naqlu al-mata'i wa shadduhu wa ashbahu zalika ko daurewa ko kiyayewa ko a ɗauke a kai wani wuri ayyukan da in aka ɗauki wani yayi aka bashi biya shi a ciki ba zai karya jarin ba walahu an yastajira min almali man yakfihi zalika yana da daman ya aya wanda zai zo ya mishi wannan ya biya shi walaysa lil muqaridi an yastanfika min almali wala yaktasi minhu ma kana muqiman fi alihi yace wanda aka ɗauke shi aiki din nan ba shi da ikon ya sai abinci ciki ko tufa ko wajen zama matukan yana gida cikin iyalansa kana cikin kano ake yi kana garinku ne ba za ka taba komai ba a ciki sai riban da za a raba amma ciniki ya kama sai ka tashi ka je ina sai ka je lagos sai ka je abuja za ka biya kudin mota kudin jirgi kudin inda za ka sauka kudin ka za ka za ka kuma kai ma kai da kan kasan in abuja ka je akwai hotel in ka haya kudin duk kudin ma zai kare akwai inda za ka haya duk abin da ake nufi kenan in dai kana gida cikin iyalanka ba za ka ci ba ba za ka sa tufa ba za ka yi komai ba amma in ka bar garin ka je sanadiyyar ciniki cikin wannan dukiyar amma ka dama ka ci ka sha ka yi tufa inna ma ya juzu lau nafakatu idza shakhasa fil mali ai yace kawai ya halatta ya ciyar in ya fita garin su ya tafiya wa kana al malu yahmilu nafaka jarin kuma zai ɗauki yana da ƙarfin da zai ɗauki abinda za a yi duka bai karye ba fa'in kana inna ma ya tajiru filmali filbalari da zai huwa bihi muqimun amma in kasuwancin ana yi ne garin da yake fala na fakata lahu min almali wala kiswa an fahimta ba shi da ikon ya sai abinci ko tufa a cikin kudin sai dai an zo an raba riba qala malikun fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiradan mutum ne ba wani kudi a yi ƙirazi fakharaja bihi wa bi mali nafsihi sai fita daga miliyan ɗaya je mu yi muqarada sai fito da shi kuma yana da shi ma yana da miliyan ɗaya a jihunsa kuɗinsa ne sai fito da wannan kuɗin duk za ce yana kasuwanci qala yuj'alu an-nafaqatu min al-qiradi wa min malihi ala qadri hisasil mal to shi a sa ciyarwa a cikin kuɗin qiradi da kuɗin shi da ya fita da shi shi ba a ɗaiba wannan nan a ɗaiba wannan a nan gwargwadon yadda za a yi adalci an fahimta a tun da an kai ka an ci kyauta aka ba ka ba za ka cire komai ba a ciki eh ko aboki ga ko makiyinka ne an yi wannan sharaɗin? an yi wannan sharaɗin? mara kudin zuwa lagos naira dubu shi ka samu abokinka ya ɗauke ka kyauta da ka je ka cire naira dubu ka sa a jihu ka fada mishi? eh? ai matsaloli suna tashi ne ai ya je tasha ne ya shiga mota aka je kaza kaza kaza kaza kaza da suna siti da takarda da suna komai a'a abokinsa ne ya dauke shi a motar shi duk abin da za ka kawo sai ka ba da shaida na ce ka je cikin motar abokinka na ce ka je tasha na ce ka je tasha a zubuta suna ga shaidu ga komai da takardu na sani motar abokin ka bata da lafiya ko rasitin mai eh na shi motar haya komai da ana son ana son ai abu ne akan amana da aminci kada ka yi la darara wala dirara wannan zalunci da ake gani ba wallahi shi ya haifar da duk wahalhalun da muke ciki fa shi ya haifar da duk wahalhalun da muke ciki rabonka da rabu da mulki da tara dukiya da menene ka fara daga yau dukiyarka ta zamo halal zaka ga yadda zaka samu ɗaukaka wajen Allah zaka ga yadda Allah zai ɗaukaka ka zaka ga yadda zaka zama wajen Allah je ka nemi mulki tare dukiya da kai da banza da wufi haka ɗaya a wajen Allah madaukakin sarki shi sa kaga wahalhalun suna karewa wallahi tallahi ba wanda ya taba yin zalunci ya ci nasara tun da aka yi duniya har ana da kasa ba wanda ya taba yin zalunci ya ci nasara ka yi zalunci ka yi mulki ka taba wannan ka tab kana yi kana allah na kallonka sai ka zo ka rasa ya za ka yi da kanka ba ka iya bacci ga mulki ga kudi to me ya hana ka bacci kuma saboda ka yi abin da ya taba inda bacci zai zo kuma ya hana bacci zuwa wani malamai ke ba da labari ki ba mu labari cewa a ko jamus ne ko wani akwai hotel in ka shiga hotel ɗakin da ka shiga gadon da za ka kwanta shi a rubuta kan gado in ka kwanta fa ka kasa bacci ba laifin gadon nan ba ne fa kai kai abin da ya hana ka bacci wallahi duk abin da ka Allah ya halicci mutu alal fitra fitra ma'auni ke duk abin da ka yi ba daidai ba wallahi sai ka ji shi a ranka ko da ko arni ne ko kafiri ko menene dabba ba mun duba misali da mage ba a haka ba mage abinci sai me in sata kuma yi ba to me ban banki dabba fa ya san wannan laifi ya san wannan ba daidai ba ne ya san wannan daidai balle dan adam mutum balle mutum وغير حقه za a sai zo ku ga shi nan na tafi a jirgi na dawo a mota ga abin da ya ragu ya za a yi komai sai ya tafi eh ban ji ba duk sana'ar da ake ana neman kuri wai hala ake don ma za ta shan wahala haka najeriya wai ba ta da arziki ne najeriya na da arziki tana da komai ba abin da najeriya ba ta da shi to me ya hana zauna lafiya me yasa ake cikin wahala zalunci da ake yi kowa yana ganin shi yana da dabarar shi da zai yi abu kowa yana ganin shi yana da dabarar da zai yi sai kai abin da za ka yi haka gama allah yana kallon ka inna allaha ala kulli shay'in qadir rana dai sai Allah ya kama ka shi kenan ka gama sai Allah ya kamo ka an ba da misali shekaru 100 baya fa 90 mai duk gidajen da kake gani cikin birni irin na 'yan kasuwa ne mutum dan kokoli yake sayar kasuwan kudu allura da mene da menene ciki zai aure ya aurar da 'ya'yan shi kuma ya sai gida yana zaune da iyalansa ba haka bane ba a lokacin duk sa'an da za a je haji mutum zai kai matan shi zai kai 'ya'yan shi ana zaune lafiya ba wanda ke cikin tashin hankali wannan cinikin da ake kuɗi da yana tara baya kaiwa banki suna gida ne duk abin da aka kawo za a saya kirga kuɗi ya bayar a saya wannan yana koli ne allura ne na zazzare wannan zare yake sayarwa wannan kaza kowa da sana'ar da yake yi ba wanda zai tashi shiga cikin sana'ar wani kuma kowa ya gamsu da halin da yake ciki duk gidajen da kake gani din nan haka haka gina su kuma ana zaune ciki gida guda ne matansa hudu ko uku ko ya haifi ɗaya da jikoki har da tattaba kudi ba haka bane ba to sai bature ya zo ya kawo wa dabara ya zo ya koya maka dabara ko dabara ko ya ɓatar da kai ko ya rikita maka lissafi wayo ba hankali ya raba ka da ya kawo yarensa ya saka maka ya raba ka da addininka kai kanka sai ka gamsu da haka Allah yana kallon ka shi ya baka lafiya shi ya halice ka yayi ka musulmi iyayen ka musulmi dukkan mu waye ya san- zai iya san farkon kakar shi da ya shiga musulunci akwai Allah ya yi maka wannan duk yana kallo amma in ka zo islamiyya yaronka ko yanka yana karatu aka ce school fees naira dubu kaza ba ka iyawa amma an kaje private naira dubu ɗari sai ka biya ba Allah yana kallon ka ba A- Allah ba ya kallon ka in mutum ya haddace alkur'ani in mutum ya iya komai kai ba komai wurin ka ba sai ya yi magana ya iya turanci kai ai wannan yana da control na turanci lokacin zai samu daraja a wajen ka eh menene kake cewa eh waye ba haka yake ba waye zai fita cikin wannan matsalar waye zai fita cikin wannan mana ba tura abin da yazo yake nan ba wai technology shi ne shi ba ka fa duk dan afirka in yaje turai zai ga su nan ba ga su nan lai ga su ba law ake koya musu ku zo kuna ta tashin hankali amma technology waye zai dai ba ku zo Najeriya ita ba ta zama tana da veto kujera majalisar ɗinkin duniya ba najeriya tana da ajakuta ba ba karfe ba ne ba duk kasashen duniya da suke da karfi don mai ake tsoronsu karfe sun yadda ajakutan a yi aiki har najeriya ta zama tana tana da man fetur tana da dan adam tana da kaza tana najeriya kasashen afirka duk turawa yanzu abinda idon su yi ja suna son sola wannan da ake yi, wannan sola ko to in sun yi sola ba su da rana sai dai su zuwa afirka su sai rana zafin rana su tafi da shi najeriya ko tana da rana tana da komai tana da kaza to amma sai kamar an sihirci kwakwalen waɗanda ke jagorancin sai komai yake tafiya sai komai yake tafiya me yasa kana musulmi ka san ka ka tashi musulmi iyayenka ba wanda ya san farkon kakan shi da ya shiga musulunci babu wannan daraja ce daraja ce da daukaka wajen Allah Allah ya ga dama ya in ka ce zaka shiga aljanna don kai sallah kai az- to musuluncin da Allah ya baka nawa mai kai sai ka zo da kanka kana kaskantar da musulunci unguwanku musulmai ne ku ba za ku had- ba za ku sa makarantu da yamma yara suna haddan alkur'ani ba ko haddan hadisai ba ko kaza kaza kaza kaza ya mu- ya zama na ayi musu alura ayi musu rigakafi in ya je yayi boko ya zama boko ba abin da zai cutar da shi a'a kudin da za a bayar kudin laraba ko kudin menene islamiyya da islamiyya da malamin islamiyya da karatun duk a wajenka ba- ba wani abu ne na kirki ba a wajenka private din ma za ka sa sai wanda arna suke yi su ne yaro zai iya turanci kamar yamurai haka suke yi a yi ɗana yana turanci kamar yamurai ci gaba kenan da ɗaukaka Eh, ya ne wai kai ma da za a dauke ka nefa da alkur'ani da ke kanka haka dauke ka ko da sakandare ka ko diginka matsala ce kowa ya ka- ya kama haka sai an sake dawowa fa yaro yana wasanni za su wasanni ya fitilu da wasanni ga zai yaro menene wannan matsalar ta yi karfi haka na ce daga yau an daina zuwa makaranta a je a soke admission ɗin shi a a ai kaza kaza na ce wallahi an soke ba zai koma makaranta ba ni na biya ai to ya za a yi na ce sai ya haddace alkur'ani na muhammad sauran yanzu zai sa- zai karasa wata nawa ya sau yanzu ya haddace alkur'ani na ce wallahi ba za a je ni nake ba da kuɗi ni na je aka yi admission na biya admission admission da ya zama fitina yanzu na ce wallahi an soke doka na kafa musu daga gida sai masallaci sai makaranta haka in kai haka za a kara maka wani abu eh daga gida sai masallaci sai makaranta ba shi kenan ba in yi haka ya kai kabu gaba da izini ba ya shiga kun laifi galiban da ya zo ana hadda yaran da ake wasanni sai suka yi mai waɗanda suka gudu suka gudu waɗanda suka dawo su ma suna karatu suna tarbiyya ne karfin hali ne har ka ɗauka cikin ranka in ba ya boko din nan ba za a yi rayuwa ba wallahi ka rasa imanin ka zai rauni sosai imanin ka zai rauni sosai na ce wallahi an daina zuwa makaranta ba babur ba komai da komai sai an haddace alkur'ani an haddace cikin lokaci kaza kuma ba za a je ba sai an yi tushe sai an yi biya sai an yi kaza sannan she baki tukunna za a shiga boko sai an yi tarbiyya amma kana jin tsoro yanzu duk wahalhalau iyaye za su zo su shiga wani hali mai wahala fa wayannan ya'ya da kuke gani fa suna da laifi kuma a wani abin fa ba laifin su bane ba fa wani abin ba laifin su bane ba yanzu da uban shi ya mutu ya bar musu dukiya kokarin da zai yi ma uban shine ya dauki hoto uban ya sa cikin whatsapp yana kallo ba shi da lokacin ya mishi addu'a ina yake da lokaci yana neman admission yana shan wahala ya samu admission karatu na wahala ya gama karatu fita na da wahala samun aiki na da wahala duk addu'an da zai kan addu'o'i ma ba su isa yana ganin ba su ishe shi ba yaushe zai tana da uban shi bayan ya gama karatu ya samu aiki wahala ya gama ya samu aikin ya yi aure wahala ya yi aure kula da iyalin shi wahala Allah ya saka mu kowa wahala cikin abin da yake ciki saboda imani ya yi rauni ka ɗauka wani abu kamar wani abu shine ar-razzaq ka manta da inna Allah huwa ar-razzaq zul kuwatil mace abin da ke faruwa ke duk baki daya in aka ce islamiyya unguwansu ko makarantar islamiyya ko menene za su biya kudi yana jin zafi amma dan ko yar yana zuwa private makarantar ko arniya ce ko arniya ko mai ai ana turanci ana lissafi wallahi suna biyan kudi ne mai yawa kuma suna jin daɗin haka saboda yaro ya zo ya iya turanci ya iya lissafi shi ke nan ko da bai iya sunna ba bukki a to menene eh sai to kaji dan Allah ake to abinda aka yi dan Allah ai shike da albarka abinda aka yi dan Allah da abinda aka yi ba dan Allah ba wanne ne yafi albarka ya akai lokaci ya cika lokaci ya cika kada ka ji tsoron komai inna Allah huwar razzaq kafin Allah ya halicce ka ba duk dan adam annabi adam ya zo ne ya zo ne tukunna ka halicci sama da kasa ya zo ya tarar da su ya zo ya tarar da iska da rana ya zo ya tarar da abinci da komai ba haka bane ba kafin Allah ya halicce ka sai da ya halitta maka abin da kake bukata to kuma sai ka zo dan karancin imani kana ji kana kallo abinda ɗanka zai iya iya addini kai da kanka ba amma ga inda zai je bata kana biyan kuɗi kana sau batan ma da tsada haka ne? ba haka ba ne ba? eh? matan wace wani mata? أوه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ya na fi manta kai wallahi fa mai ɗauko ne ko yau
abin da na magana ba garin jama'a ina ne ma haka masallaci